العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba biyu ga watan almuharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha ɗaya ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin fiƙin malikiya a littafin akarabul masalik muna babul hajji ko muna muhammadu ihram wa haruma bihi wa haruma ya haramta bihi da ɗaukan harama ɗin tunda a babinsa muke lamiri zai koma kan shi bihi da zaran mutum ya ɗauki harama ko na haji ko na umra wabil harami da kuma in mutum yana cikin haramin makaɗin ko da bai ɗauki ainihin ko da bai harama da haji ko umra ba inda yana cikin haramin makka ko haramin madina to haramun ne ta'arrudun lihayawanin bariya haramun ne bujirowa hayawanin dabba bariyin na tudu wa hurrima alaikum sai dulbarri ma dumtum huruma ko saboda haka haramun ne inda dabba a tudu yake rayuwa haramun ne ya bujiro mishi a matsayin farauta aha wa baibihi hakanan koyin dabban farauta din dukkan dabban da yake rayuwa a tudu haramun ne bujiro kwansa ya ce zai ainihin ɗauki wannan kwan ya je amfani da shi kaman kwan jimina kaman kwan fakara da sauransu wa in ta'annasa kuma shi wannan dabban ko da ya zama sabagije ko da ya saba da gida ma'ana barewa ce amma an kawo ta ana kiwonta a cikin awaki har ta saba to haramun ne mai harama da aikin haji ya yanka ta ko kuma ya farauce ta aw lam yu'kal ko ba a ci ba a cin dabban kamar yanzu alade ne kayi harama da aikin haji to haramun ne ka bujiro wannan aladen wa zalabi milkuhu anhu to yanzu misali mutumin da ya zo ya harma da aikin hajjin yana tare da dabban farauta mallakan shi ko kafin ya harman ya mallaki dabban ko kuma yin ya saba da bare wasta ne zai ji hajjin ma ya ce kai bare wannan ba zai bari mu tafi da ita to yana daukan harama wajibi ne gusar da mallakan shi anhu daga wannan abun farauta ko ya bayar ko ya sadakar ko ya san yadda zai je ya fita a hannun shi fayursiluhu to ya zai yi kawai ya sake shi in kana ma'ahun yana tare da shi kawai ya sake shi tafi kana yin harama shi kenan kora shi ya tafi kawai kuma kana korawa ka san hukuncin farauta idan ka farauto dabba duk lokacin da wannan dabban ta kubuce a hannunka ta gudu sai wani ya ruga ya je kama ta har yanzu za a biyar ma da kayanka in dai bai risku da dabbobin farauta yan uwan shi ya ji ya shiga cikin sannan wani ya je farauto ba wannan shine dokan farauta duk lokacin da wani ya farauto ya farauto din yana sai mu in kaza ka irin wani kira ya fat kawai sai abin ya kuce ha dare ya dare sai wani ya buge ya kama na ka ne zai baka abin ka kafin a ce ya zama nashi sai ya risku da namun dawa yan uwan shi kaga ya ma fauki kenan to amma a nan wajen aikin haji kana saka sai wani ya kama ya zama nashi ba zai ka ce wani eh zan sake ka rike mun ba ai zaka fitar a mulkin ka ne yana fita a mulkin ka ya zama ya zama ba na kowa ba yana zama ba na kowa duwan da ya kama nashi yawwa fa yursilu in kana ma'hu ba amma labi baitihi ba banda namun da wanda suke gidan shi illa labi baiti ka gyara naka naka mai arhani a kasuwa ga yago ko namun musamman labi baitihi amma kuma illan ma ba zai iya shiga labi baitihi amma banda namun da wanda suke gida shi irin sarkin farauta din nan ne yana kiwon jimuna yana kiwon fakara kiwon waye waye irin wannan dama farauto su yayi ya kawo ai ko ba farauta kai ba inda namun farauta ne bi halatta ka mallaka yana tare da kai ka je ka je ka harma da haji ba to amma suna gida kai kuma yanzu ka zo kai harama amma har yanzu naka ne ko to yanzu ba za a ce na gidan ma sake su ba ai ba tare kake da su ba kuma ba walau a harama minhu ko da ya ɗauki haraman a gidan ne yanzu misali mun ce mutsafaki zai ɗauki harama a miƙati ko mutumin da gidan shi yake in an wuce miƙati kafin maka zai ɗauki harama a gidan shi ne to namun dawan suna gidanka kai ma ka tayi za ka ɗauki harama a gidanka bayan ka ɗauki haraman ga su kana ganin su amma ba dole ka kunce su ba za ka ɗauki harama kai ga babinka. Aha, fala yastajiddu milkuhu kuma ba zai sabanta mallakan wannan dabban farautan ba yawwa ba zai yiwu kana harama da aikin haji ka sayi dabban farauta ko a baka kyauta ka karba ko wani sadaka ko mai kwata kwata ba kai ba dabban farauta sai ka gama illal fa'arata sai dai bera a abubuwan da muka ce ainihin mai harama da aikin haji ko umra ba zai bujuro ba sai dai bera bera kan kowaye ana so ya ainihin kashe amma anan ma ba wai ana nufin mai harama ba ana nufin a haramin a harami bai halatta ko mutumin da bai harama ba ya bujuro dabban farauta ba amma in bera ne mutum ko a cikin harami ne ya gani zai buge ya kashe wal hayyata haka nan macijiya wal aqraba da kunama wal hidata da shago wal guraba da hankaka wa'annan ko a cikin harami ne ya halitta buge su ka aji sabu'in kamar me timbe ko kuma me ainihin ta'addanci na sabu'in namun dawa irin su zaki irin su damusa duk wanda aka san yana bujuro mutum ko ya kashe ko ya raunana in ka bura amma shi ma fa idan ya girma eh in kabura idan ya girma amma dan kuikuyo ne karami na zaki ga yana ana wasa da shi in ya kama kama ba da hakurin da zai ce za to bi halatta a kashe shi ba sai ya girma ya kai munzilin da zai iya cutarwa wa tsairin khifa minhu haka nan ya halatta a bujiro tsuntsu wanda aka ji tsoro minhu daga gare shi kuma ba wata hanyar da za a kiyaye kai da shi illa bi qatlihi sai da kashe shi shi tsuntsu sai an hada shi ra'ibi nan tsuntsu ne wanda ana tsoron zai cutar kuma ba wata hanya illa a kashe shi to wannan dan mutum ya kashe shi harami bai laifi ba wa wazagun hakanan tsaka lihillin bi haramin amma fa wannan abubuwan da muka yi togo din nan lihillin bi haramin ga mutumin da yake bahilli bai dauki harama ba yana da dama ya kashe su bi haramin a cikin harami amma mutumin da ya ɗauki harama da aikin haji har su ba gun shi shine lihilli bi harami wala shay'a bil jaradi babu komai akan mutum fil jaradi cikin dan gofari amma inda mutum zai kashe fara yayi harama a ce ba komai in amma in farin ya game gari lokacin fara ba yana game gari ko ina ba kana tafiya ma kana takawa ka daga ya ga fara ka taka to in an kai wannan munzinin sannan a hakan ma waji ta hada ya yi iya kokarin karya kashi karya kashi gashi farin sun game gari amma fa dole kana kula in ka daga gaba fara fara he ka ja kana yi a hakan kana kiyayewa kuma ka yi sun game gari sai ka taka wannan ba komai amma idan ba su game gari ba kai ka je inda farin suke ka taka sai ka biya ko kuma a sun game garin amma kawai tun da kawai na ma su ne kawai da motar yanzu akwai lokacin da hanyar ba madin nan in kana tafiya an damuna kwaɗi suna fitowa kan kwalta kana tafiya dai ka rika jin fufufufufu kawai kana danne kwaɗi da safe ga kan kwalta gaba ɗaya kwaɗi ne sai irin da rana ɗin nan mota suna bi suna bi za su murje su to kaga yanzu wannan amma amma mutum bai yi hali ba tunda ya tafiyan ba don ba ya kama ka dole bai dai ka hakura da tafiya warai kuwa saboda in dai ka murza dole za ka kai ta gani in amma waje ta hada ya game gari kuma ka yi iya kokari ne ya kama dole ne sai da ka taka wa illa in ko bai game gari ba kai ka je inda suke ko kuma ba ka yi iya kokarin ka ba kawai da gangan ka tattake fa kimatu huda aman sai mutum ya biya kiman faran da aman a abinci fari nawa ka kashe kace gaskiya ga sunan ma adadin su wajen cikin hannu sai mu je mu tambayi masu yan fara wannan farin za su yi nawa za su yi kaza mu ce to gero ko abin nan alkama nawa zai siya zai sai mudu kaza ka ce ka sai wannan adadin mudun kai sadaka a maimako wannan farin da ka kashe to shi ne kwarin ma ana ba da shawara ma auna a yi sadakan gyada eh anyway ana sadakan gyada kan kashin da ake yi da wanda suka yi harama ko kawai mutum haka kawai
nan ai mai harama muke magana kowa zai sai ya yi sadakan nan yawa saboda farin da kaɗan kakkashe da ni faƙi matuɗamin ba? Bil ijtihadi shi ma kiman za ka yi ijtihadi ne ka yi iya ƙoƙarin gano ainihin kiman wannan farin da ka kashe sai ka bayar a abinci. In ka sura in ya yi yawa abin da ka kashe ɗin kenan. Amma wa fil wahidati idan fara ɗaya kawai ka kashe daga ɗayan nan ji ashiratin har zuwa guda goma wannan hipnatun za ka ba da cikin hannu ne na abinci. kata ɗarijil ba'iri kaman cire kaska a ainihin raƙumi ka sa ko su ƙwari wanda suke mannewa jikin raƙumi ko to idan ka cire kaskan kana jefar da shi mutuwa zai yi to yanzu irin wannan kaskan ko guda nawa ka cire za ka ba da ainihin cikin hannu ne na abinci wa fi dudi idan kuma tsutsa mutum ya kashe wannan ko tururuwa ko cinnaka ya kashe wa nawi ma da makamancin su nan kuma qabdatun zai ba da damki ne na abinci Na.
ka san abin akwai hafnatu akwai qabdatu akwai qabsatu akwai kuma mil'ul yadaini shine mudunabi mudunnabi shine mil'ul yadain an ce habnatu shine mil'ul yadi idan aka ce kabsatu shine ka damka haka aka ce kabsatu kuma ka iba da saman yan yatsu haka yawwa kowanne kuma yana ne yana tafiya na'am aha Ah, wal ja- haka ne نعم والجزاء بقتل wal jaza'u sakamakon farauta da yana tabbata ne bi qatlihi da kashe dabban farautan mutlaqan wannan sake ba kayyadewa in dai mutum ya kashe sai ya biya sakamako walau bi ramyin min al harami ko da ya ainihin harbe shi daga cikin harami ne sai ya fito waje ya mutu dole sai ka biya aulahu ko ya harbe shi a wajen harami ne sai ya shigo cikin haramin sai ka biya au mururu samin ko shuɗewan kibiyan kaɗin bil harami a haramin dabban farautan yana waje kai ma kana waje da ka cilla kibiya yadda ya bi ta cikin harami sai ya je kashe a waje shi ma sai ka biya kwata-kwata kawai harami wa man da ka lauka na amina kawai sai duk abin da ya shafi harami sai ka biya نعم
Aha.
أو كلب تعين au kalbin ko kuma karenka ne ka sake lokacin da ka sake ta ayyana ɗari ƙuhu hanyar da zai bi din ya zama dole su ya ratsa harami shi ma sai ka biya yanzu misali nan wannan ɗan zirin harami ne karen nan in ka sake shi ba wata hanyar da zai bi amma ɗan farautan yana waje dole su ya keta haramin nan zai bi ya je ya fita to yanzu ka ga wannan aikin karen yana cikin aikinka amma da a ce karen bauɗewa ya yi ga hanya nan wanda yake ba na harami ba kuma kai ka sake shi da nufin ya bi wannan hanyar sai ya je ya shiga ka ga wannan ba aikinka ba ne yawwa shi yasa ya ce ta ayyana ɗariƙo نعم au irsaluhu bi qurbihi ko kuma hanyar karen bai ayyana ba amma ya sake shi a kusa da ainihin haramin ga kusa da harami amma akwai inda zai keta ba harami ba kawai sai ka sake shi ai kare din ba mutum bane mai hankali ba shi da wannan kiyayewan zai iya bi ta haramin ma qaraba shay'a yuda hukumu ba yawwa fa'adkalahu shi karen sai ya shigar da dabban farautan cikin harami da ya shigar da shi waƙatalau kharijahu sai da ya rumtuma suka fita sannan ya kashe shi a waje to shiga haramin da suka yi ɗin shi ma sai ka biya au ala kasabu'in haka ne ko kuma mutum ya saki karen a bisa kamar namun dawa au nasibi sharakin ko kuma ainihin kabatar ko lahu ga namun dawa din sai dabban farauta ya zo ya fada ya mutu sai ka biya wa bi ta'ridihi litalafi hakanan idan ka bujiro da dabban farautan zuwa ga halaka ya je fada ya mutu sai ka biya misali ba kai ka kashe ba amma kai ka kora shi inda zai mutun ya je fada ya mutu sai ka biya walam tatahaqqaq salamatuhu to ka bijirar da shi gurin hallaka kuma ba a tabbatar da ya tsira ko bai tsira ba sai ka biya yanzu misali dabban farauta ne sai ka kora shi kana kora shi cikin wani rukuki rukukin akwai rijiya akwai rami a gurin kuma ana iya tsallakewa a wuce sai ka kora shi wannan gurin kana korawa ka ce kai wani dabban farauta sai ka biya ba sai aka ce a kewaya gani ko ya tsira an kewayen ba sani ba ko ya tsira ya wuce ko ya faɗa rijiyan kaga ba a tabbatar ba to sai ka biya shine walam tutta haqqaq salamatuhu amma da a ce kun kiwa kun ga fud ya wuce shi kenan ka tsira
نعم wa bi qatli gulamin hakanan mutum dole ya biya jaza'i saidi na qatli gulamin kashewan yaron shi wanda amara bi iflatihi ya umurci yaron da ya kubutar da shi ya kore shi yanzu misali ya ce wa yaron shi wani eh kori wannan ainihin barewar shi kuma yaron fazannal qatila ya zace kashe ka kashe ya zaci kashewa ka umurce shi da shi yaron ka ne na farauta dama duk lokacin ma an ka je irin tsoho ne ya tsugu amma mayan farauta bai da karfin in ya fita dama yara yake sa wani eh ga can ka buge wani ga can nan ma kun zo kun yarama da yaran kawai ka ci yaran wani eh kori wannan barewan shi kuma yaro cika kashe sai ka je kashe sai ka biya saboda ai umurnin ka yaron ya bi نعم
wabi sababihi hakanan idan mutum ya yi sababi na mutuwar dabban farauta sai ya biya ka habri bi irin lahu kamar inda mutum ya tauna rijiya lahu domin dabban farauta akwai bambanci tsakanin taunawa don dabban farauta da sauna- da taunawa don ruwa misali rijiyar nan ta tauna ne dan namun dawa su fada ko dan dabban farauta ya fada sai ya zo ya fada kaga ai lokacin da ya fadan shi ya zo da kanshi amma kai ka tauna ramin sai ka biya au dardihi fasaqada ko kuma ganan ramin sai koro dabban farautan sai zai fada ramin ya mutu sai ka biya aw faza'ahu minhu ko kuma ya razanar da shi minhu daga gare shi sai ya biya ya razanar da dabban farautan famata sai ya mutu sai ya biya amma la hafri bi irin likama'in banda inda mutum ya tauna rijiya likama'in domin kamar ruwa ai kaga dan adam yana bukatar ruwa aka tauna rijiya dan a ɗebi ruwa to in kun tauna kun ɗiba ya za ku bari dan na baya ma su zo su samu sai dabban farauta ya bai faɗa ka ba dan shi ka tauna ba ba za ka biya ba au dalalatin ko tauna rijiya saboda ya zamo ainihin alama ka san ana yin haka a jeji sai a ce yanzu abin da zamu yi dan kar su wane su bata mu tauna rijiya duk mutumin da ya biyo yana ganin rijiyan muna gabar da wurin ko muna kaza sai aka tauna rijiyan dan wannan sai dabban farauta ya zo ya fada to wannan kaga duk ba dan shi ka tauna ba ba za a biya ba aw ramyin lahu ala far'in asluhu bil harami ko mutum ya harbi dabban farautan a reshe wanda tushen itacen yana cikin harami irin babban itace din nan ne tushen yana cikin harami amma reshen ya fita waje kawai sai kai hikima ka harbo dabban farautan kuma Allah ya taimake ka ya fado bai shiga harami ba to wannan shi ma baka da matsala ba za ka biya ba aw bihillin ko kuma itacen yana waje dabban farautan ma yana yana kan itacen fata hamala da ka harbe shi sai ya dauki wa ma tafi sai ya je mutu a cikin harami kaga ba harami ka harbe shi ba wannan ma ba za ka biya ba lokacin da ka harbe shi yana waje ko da ainihin ka harbe shi zafin harbin sai ya dauki yana jan jiki yana jan jiki sai da ya shiga harami ya mutu wannan kaga baka kashe shi a harami ba wata addada bi ta'addudi ko mu tsaya nan ko wurin kwana gaba shikenan to shikenan wata addada bi ta'addudi alhamdulillah